أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله جننتي قبل قراتنا مع مصطلح الحديث أنا محمد بن صالح العثيمين wanda kuma wannan shine darasinmu na 21 a cikin wannan littafi na insha Allah da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a yau in Allah ya za mu kama kare da wannan littafin in lokaci ya bada insha Allah kenan zai zama to tana yiwa kenan shine darasin mu na karshe a ciki insha Allah Allah ya yi mana tawfiki yau muna kenan alhamis daya ga wata na juye miladiya ta 2021 wanda kuma yi daidai da 21 ko ga watan zulkaida haka ne 21 21 ga watan zulqaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 insha Allah kenan fasali na karshe a cikin wannan littafi na musalal hadisi na Muhammad bin Salih al-Utsaimin shine malam inda ya kawo mana wasu ladubba na malami da wanda yake muta'allim dalibi mai neman ilimi wanda shine malam yace adabul alimi wal muta'allim wato ladubba na shi malami da kuma mai neman ilimi wanda malami dole ya lardabtu da wasu ladubba haka shi ma mai neman ilimi dole akwai wasu ladubba wanda ya kamata dole a neman ilimin shi ya zamanto ya ladabtu da wannan ladubba don ya samu ilimi mai albarka malam ya ce fa'idatul ilm wa thamaratu da warko zai mana magana akan wato mahimmanci fa'ida ta ilimi da kuma samarar shi menene fa'ida ilimi menene samarar shi don ka samu ilimi mai zakai da shi don menene fa'idan ma neman ilimi da kake shi ne malam ya ce al'amalu bi ulima wato fa'ida ilimi na harko shi ne yin aiki da abin da ka sani da ka san shi wato abin da ka ɗauka a makaranta abin da ka ɗauka na karatu yin aiki da shi wannan na farko shi ne fa'ida shi ta ilimin wannan da ka ɗauka faman lam ya'mal bima alima wato duk wanda bai yi ba aiki da abin da ya sani kana ilimin wa balan alai to wannan ilimin naka da ka ɗauka ya zama to asara ne a tsare da kai wato kayi asara kayi asara wannan ilimi da da ka ɗauka kuma baka yi ba aiki da shi wato shi fa'idar ilimi shine ka sai ka ɗauke shi kuma ka yi aiki da shi kenan fa'idar shi kawai aiki ka samu ilimi to ka yi aiki wa hujjatun alayki idan baka yi ba aiki da shi kuma zai zama to hujja a gare ka yau alƙiyama wato hujja a kanka ranar tashin alƙiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal qur'anu hujjatun laka aw alayk wato alqur'ani zai zama to hujja gare ka ko kuma hujja a kanka haka ilimi zai zama to hujja gare ka ko kuma hujja a kanka yaushe zai zama to hujja gare ka lokacin da kai aiki da shi kenan an tambaye ka dan mi kai kaza ga hujja to hujja akan ka sabanin haka nan ba kai ba aiki da shi ya zama to hujja ka san kaza ga shi ne ya zama to ka karanta ka shi amma ba kai ba aiki da shi Allah subhanahu wataala ya dace da kenan wannan shine fa'idar fa'idar ilimi kamar yadda Imam al-Albiri cikin kasida shi ne yake cewa al-Albiri cikin ta'iye shi إذا ما لم يفدك العلم خيرا أو ف... إذا ما لم يفدك العلم خير فخير خيرا فخير منه أن لو قد جهلته wato idan ilimi bai baka ba wani abu wanda ya zamanto ka samu alkhairi da wannan ilimin to fa khairu abin da yake maka alkhairi shine da ma kai jahili an jahilta ka jahilci wannan ilimin kenan in ka san ilimi ba kai ba aiki da shi kenan ka gani ya zamanto hujja a kanka kenan dai wannan shi ne malam da ya kawo fa'ida wannan ta ilimi da sama da shi sai malam ya ce wani kullum min alim wani muta'allim adabun yan baƙi mura'atuha min hama huwa mushtarikun bainahuma wa min hama huwa muhtassun bi ahrihima wato na daga shi malami da ɗalibin ilimi akwai wasu ladubba wanda ya kamata a su yi mura'atinsu ga baki ɗaya wasu ladubban sun yi musharaka tsakankanin malami da ɗalibi ya kamata su ladabci da wannan ladabin wasu kuma malami ne ya kamata ya yi wannan wasu kuma ɗalibi ne ya kamata ya yi wannan to fa min adabin mushtarika malam zai mushtaraka malam zai kawo mana daga cikin ladubban wanda suke musharaka tsakanin malami da shi ɗalibin ilimi na wajen neman ilimi na farko me yace ikhlasun niyya ya zamanto mutum ya tsarkake niyyar shi ka tsarkake niyyarka akan wannan ilimi da kake nema shine malam yace bi an yanwiya bi ta'alimihi bi an yanwiya bi ta'allumihi ta'alimihi taqarruba ila Allah azza wa jalla bi hifzi shari'atihi wa nashrihi wato ya zamanto wannan ilimin da zakka nema ko kuma kai malami da kake badawa ya zamanto abu na farko da kake dorawa kudurinka a niyya shine kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda mun gani a cikin wasu wannan da suka tabbata a tsar cewa neman ilimi ya fi maka zamana ka yi linga nawafil afdal me yayi mutum ya zamanto afdal ka ringa nafila kana yawa ta nafila ko kuma ka ringa neman ilimi wasu suka ce a neman ilimi ya zamanta afdal min nawafil kenan neman ilimi abu ne wanda na farko kana yin shi da kai mai bada ilimi da kai mai nema ka zamanto ka yi shi ne ta kafo gani zuwa ga Allah subhanahu wataala kake kusan neman kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala na daga kiyaye shari'a wato wannan addinin naka kiyaye shi wato shi yasa malamai suke cewa a ce ma ka koma ilmu mustala cewa akwai wata ibara da suke cewa almala'ika hurrasu sama wa ahlul hadisi hurrasu al'abd au ka au shigen ta haka wato mala'ikai su mala'iku su suke kiyaye sama a ƙasa kuma ahlul hadisi malaman hadisi malamai wanda suka tashi suke neman ilimi to da wannan ilimin da suke kare shari'a shi yake zamantowa suna sanar da ɗalibai har ya zamanto amni ya samu istikrari a doron ƙasa kenan duk lokacin da ya zamanto ana karatu a ƙasa kenan za a kiyaye addinin wannan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna wa inna lahu lahafizun to ya ne kiyaye addinin Allah subhanahu wataala zai samu mutanen wanda za su sanar za su koyi addinin nan suna koyarwa an kiyaye shi an tsarkake shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi alkawari wa nashriha haka kuma ka ringa nashara ilimin nan ka ringa watsa ilimin nan ka ringa isar da shi inda bai isar ta ayi wasila ta duk hanyar da kake da dama hanya ce ta kai ka sani wani bai sani ba ka sanar da shi hanya ce ta gidan rediyo ka sanar da wanda suke kaiwa wanda suke saurara hanya ce ta kanawatar tawasul wannan na whatsapp wani kaza ka sanar da mutane babu abin da a irin wannan zamanin irin abu wanda kana zamne gara fasa ce matukar ka kyautata niyyarka kamar irin ka ringa daukan karatuttuka na malamai kana tura ma wasu ko kuma nesa wanda ba san ba dalilin tura wannan mutum nawa za su shirya kan masu saratan da kake tura mutum nawa in kana mutaba a rezo sosiyo kana mutaba wallahi kai mamaki irin yadda mutane suke ina tuna wata muna madina wani saman whatsapp ya yi ta apple ina ban samu wani daga wajen karhe ina shi sha biyu mai a can tun da lokacin muna shirin mamu da yi ran juma'a ne ban manta ba to da na ɗauko na duba sai na mushi magana haka limiran na gaba limiran nijar ba ne ba na sauriya ba ina ji nan wajen ko cote d'ivoire ko ghana sai ce wani tafsiri ne yake so in tura mashi suna sa shi ne a masallaci kafin liman yanzu tafsiri yake so in tura mashi suna sawa ne a ojiyon suke kunnawa a masallaci irin wanda sun zo irin a wasu masallaci da ka gani an zo juma ana wasu na dan fadakarwa to su in mutane suka dan zo wanda wasu ba wani wannan ba suke yi su dan sa musu a salula su kunna musu wallahi haka ya gaibi a lokacin ya tamun yace amma yanzu ma in turo mashi kenan sabe duk lokaci bai kure ba to kun gani kai wanda kake turawa matukar ka kyautata niyyarka akan irin wannan abubuwan to baka san ba iya alkhairin da Allah subhanahu wataala zai baka akan wannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka kuma daga cikin niyyar mutum da ya kamata yayi rafa'u li jahl anhu wa anil umma wato wannan neman ilimi da kake yi ya zama to kana niyya ta kai ne ka hudda ma kanka jahilci bancin kuma kai da al'umma ita ma in ka hudda ma kanka kuma ka hudda ma al'umma saboda tanke ka zamanto ka san wani abu a cikin addini za a ringa tambayar ka to idan an tambaye ka ya kamata ya gwargwado abin da ka sani ka ba da amsa don ka sanar da wanda bai sani ba abin da kuma ba ka sani ba ya zamanto ka mai da shi zuwa ga malamai wanda suka sani kamar yadda Allah yake cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun malam yace fa man nawa bi ta'allumi ta'allumihi al-ilma shar'i shay'an min ad-dunya faqad arwada nafsahu lil uquba wato duk mutumin da ya zamanto ya ya yi niyya a kan ilimin wannan da yake nema na shari'a ta addinin musulunci wato wani abu na daga duniya to hakika ya bijirar da kanshi a kan wata babbar kokowa saboda mai fafil hadisi a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama na wukala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi mimma yurtaghi mimma yurtagha bihi wajhullah لا يتعلمه إلا ليصيب به أرضا من الدنيا لم يجد أرض الجنة يوم القيامة يعني ريحه wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya san wani ilimi a cikin wannan ilimi kenan na shari'a wanda ilimin wannan ana neman kusanta da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan bai san ba dan komai bai san wannan ilimi sai dan ya samu wani abu daga cikin abu na duniya wani daudar duniya ko kuma wani abu makamancin haka na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan ya ji da arfar janna wato ba zai ji ba kamshin aljanna yau mal qiyama ba zai ji ba ba ya shiga ba aljanna ko kamshin ta ba ya ji ba shine yace al araf nan araf aljanna wato rih aljanna kamshin aljanna shine yace a wata ruwaya ta zo cikin hadisin yake cewa wa inna rihaha min masirati 500 alf min hamsumi a sana kun au kama kala ko kuma kamar yadda ya zo a ruwa ya cewa kamshin aljanna ana jin shi wato tsawon gama aljanna tana wani waje to masira in shekara 500 da tahiya haka nan ake jin kamshin aljanna to wanda kuma ya dauke ya nemi ilimi dan wani abu na duniya to wannan kamshin na aljanna ma baya ji ta ba barantana ga kai ga shiga haka kuma waruya an yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa من طلب العلم ليجاري به العلماء أو أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار إمام الترمذي يروي wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato duk wanda ya nemi wani ilimi wannan ilimin da ya nema bai neme shi ba don komi sai don ya zamanto a wata ruwaya da yufakhir bihi ulama ko kuma li yubahi bihi ulama dan ya zamanto yana mufakhara a ringa ganin shi cikin malamai a ringa cewa a wani malami ne yana alfahari kan kaza da kaza awliyoyi mari bihi sufa ko kuma ya zamanto yana jayayya da wanda suke wawaye kawai shi ya nemi ilimin nan dan wanda bai da ilimi idan ya zo wajen shi su ringa jayayya suna gardama ko kuma au yasrifa wujuhan nasu ilaihi ja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma ya zamanto kawai yayi ne wannan ilimin dan ya zamanto kawai yana jan hankalin jama'a su dawo kare shi yana nuna shi mai ilimi ne maganar shi kadai za a ji da duka irin wannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dakhalahu Allahu na Allah subhanahu wataala zai sanya shi wuta wato wannan duka hadisai ne wanda suka zo akan wa'id kan tsoratarwa akan mutum lalle ya kyautata niyyar shi wajen neman ilimi kada ya nemi ilimi don duniya ilimin da ake takarrubi da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala kada ya zama to ka neme shi don wani abu na duniya saboda irin wannan hukuma da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu malam yake cewa al'amal al'amal bi ma'alim wato yin aiki da abin da mutum ya zamanto ya ya sani na wannan ilimin malam yace faman abila bima alima warathahu Allahu ilman ma lam ya'lam wato duk wanda ya aiki da abin da ya sani na addini to Allah subhanahu wataala zai gadar da shi ilimin da shi karan kanshi bai san ba wani ilimi ilimi ne Allah subhanahu wataala zai gadar da kai haka zan mu duba yawa zaka gani mutum ilimin shi dan kadan ne bai ba irin wani dogon karatu yayi bincike amma inda Allah subhanahu wataala zaka gani ba ka zo ba da wata mas'ala ta addini ba ce ya warware maka ana ba da kisa cewa salih bin usaimin Allah subhanahu wataala ya ji kanshi idan ka zo gidan shi kawai maktaba shi kawai dan wasu yan littattafai ne haka yan kada amma dai ilimin da ya bari ilimin da ya tara ai ba kaɗan bane sun yi ƙarfin littattafan da shi yake da su idan wannan shine yana nuna irin mutum yayi abu dan Allah subhanahu wataala yayi mafi duk abin da ka samu ɗan kaɗan in inda da kwai albarka Allah subhanahu wataala ka yi shi don neman kusanta Allah subhanahu wataala to zai zama to ka samu albarka a cikin shi qala Allah ta'ala wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana cikin surati ankabut ko wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kuma nan malan yake kawo aya wal ladina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa yannan kuma malan yace wa man taraka al'amala bima alima aw shaka an yaslubu wallahu ma alima wato idan ka bar aiki da abin da ka sani to ya kusa ya zamanto abin da ma ka sani ka san ni na ilimin Allah subhanahu wataala ya dauke shi yawa za ku gani wani ya kasance yana da ilimi yayi karatu yayi karatu sosai amma ya zamanto in bai aiki da shi ya zamanto ya tashi gwanda wani ami wanda bai san ba komai game da shi alhali yayi karatu shine Allah eh malam ya kawo aya yake ma dalili yace fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiya yuhadifuna al-kalima amma wadi wa nasu hadra mimma dhukiru bi akan kissa ahlul kitabi wato akan warware alkawari da suka yi Allah subhanahu wataala ya la'ance su kuma ya sa zakatun suka zama to qasiya saboda sun kasance yuhadifuna al-kalima an mawadihi kenan wannan abu na biyu malam shine kenan abin da ya kawo mana ya ce al'amaru bima alima wato aiki da abin da ka sani wannan bayan ka yi ikhlasun niyya kenan ka yi aiki da abin da ka sani na ilimin wannan kenan wannan duka malam yana kawo mana akan abin da ya shahi ladubba wanda ya kamata shi malami da ɗaliban ilimi suke ishtiraki a cikin su gabaki daya abu na uku malam yace at-takhalluq bi akhlaqil fadila min al-wiqar wato kai ɗalibin ilimi da kuma kai malami ya zamanto kuna kasfantu da wasu halaye na mai ake cewa masu kyau ya zamanto kada ya zamanto kai ɗalibin ilimi ne a ganka ko ina kawai kai ka haka kake da iya a'a ya zamanto kana bambanci tsakanin wanda yake na mutumin da yake ba ɗalibi ba a duk inda kake haka shi ma malami ya zama to an samu sakina a tare da kai daga an ganka kuduwa ne kamar yadda malam ya gani wa husnul samt ya zama to kullun kawai kai a kimtsa kake a kimtsa kake walinul janib idan an zo wajenka hatta da za a yi mu'amala da kai a ganka a same ka layyin lin jiddan kada ya zama to kai kafsassa ne akan abu ka daga murya kuma kana kai ɗalibin ilimi ne ko kuma kai malami kenan dole ya zama to ka samu zamanto tsaka-tsakiya wajen abin da ya shahi addini ga zamanto ka siffantu da akhlaq wanda suke akhlaq ne masu kyau wa bazilin ma'aruf na kamar salih usaimin ba wata kissa da ake ba da kan salih usaimin irin tawazu'un shi ya shigo haram kun san a masallaci na haram ana barin bayan liman gag malamai suke tsaya wanda kuma a ko'ina ma haka ya kamata ya dace mai wanda suka sani saboda hadisi na nan nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyalini minkum ulil alham wan nuha wato wanda zasu zamanto a baya na su kasance ulil alham masu mutane ne ma'abota hankali wan nuha ma'abota hankali da kuma wanda zasu fadakar da liman idan ya bace to salih usaimin ya zo zai shiga ya zo sifar shi'adi haka sai wani shurta ya tare shi haka ya mai doshi ba ya ci kai ya shiga nan wajen manyan malamai shi kuma bai saba musa da yawon musulmi sai ya koma baya to shi kuma yana so ya shiga sahun gaba sai can kawai ya zo ya saci kallon shi ya shiga sai da ya ji zai hudo shi wani ya kira shi ya ce ka san waye wannan ya kama shi ma aka ce zai hudo shi aka ce mashi muhammad salih hussein a su ba nan tayi to ya kamata mutum ya zama to mutawada kamar yadda hadisi zan magani a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawada lillahi rafa'ahu duk wanda ya zama to yayi tawadu ga Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala zai dauka shi tayyib wa bazal ma'ruf wa ihtimalul adha ya zama to kana duk wani abu wanda yake na abu ne kyakkyawa wanda abu ne wanda ya kamata a ce an yi shi to ke ne zamanto kai malami ko ɗalibin ilimi ya zamanto kana yin shi haka kuma wa ihtimali al'aza kuma abu na cutarwa wanda in an maka shi kada ya zamanto kai tsaye daga an maka abu ya zamanto ka yi kame doron da tufi'il wanda bata dace ba ya zamanto kana ɗaukan duk cutar wanda za a maka ka ɗauka wa gairi zalika min al-akhlaq allati yuhmalu alaiha shar'an duk wani wannan injimalin ya ce na daga cikin siffofi na halaye wanda ya kamata a ce abin godiya ne idan mutum abin yabo ne idan mutum ya siffantu da irin wannan siffa kenan aukurfan saliman wanda shari'a ta sanar ko kuma wanda al'ada kenan wannan zan mu duba kai wanda kake ɗalibin ilimi nan malam ya kawo shari'iyyan au urfan don me yasa ya kawo mana shari'a da urfi shari'a wanda abu nassi ne ya zo abu ne misali shari'a ta zo mana cewa mutum kada ya zamanto wandan mutum ya huce idansa kaga wannan yana daga cikin siffa kai ɗalibin ilimi wanda koduwa ne ko kai malami ya zamanto kana kiyaye wandan ka misali kai ya huce idansa duk yadda za a to mu dawo kan urf urf ka kuma misali ya nuna cewa akwai wasu irin misali irin kaya wasu wanda irin sai ko aski ma misali aski wanda mun sani dama annabi ya hana shi irin kaza wanda ka aske nan kai turwa ko sheke ko kai turwa ko shi kai kana dalibin ilimi ka zo ka hauda shi kaga wannan bai dace ba a urfu ma kan a dawo shari'a a al'adar kama bai dawo ko kuma al'adar ka an san cewa a a sai wannan tasha yake sa irin wannan kayan kai kuma ka je ka sa su kai na dalibin ilimi kaga wannan bai dace ba a ce ka sa su kenan ka yi siffa in ma baka saba hula ko kuma wani jallabiya ko kuma wani kayan ka sample jallabiya da wani kai siffa ta kamala wadda daga an ganka ne ba a ce ba wani kaza kaza ne wani kaza kana ɗalibin ilimi ko kuma kana malami kenan kai dole zaman to ka siffantu da irin wannan abin da ya shayi hatta da orfinka wani shek sada al usaimi yake ba mu labarin cewa yana daga cikin orf irin ya kawo irin wannan misalin yace orfin saudiya bayya daga cikin al'adarsu malami ya dora wannan ikala yan nasu me ake ce mishi makawiya wannan bakar wannan baka da ake dora a kai akan shi mai a al'adanci kawai malami ko kuma hatta da ɗaliban ilimi ilimin shari'a al'adarsu kawai baka gani mutum ya dora shi amma in dan gari ne haka kawai aji ne kai mutumin gari ne ba wai baka da nasaba da wannan zaka ga ya hauda shi to bai dacewa amma wani abu ne ya kawarfa wanda daga an gan shi misali an san waye wannan misali an ganka baka dora shi in ka duba shi yasa mai fi yawa manya manya malamai a Saudiya ko kuma wasu kasashe zaka bi su dora wannan ka duba ka gani ne to ka taba ganin Salih Fauzan da wannan ba ka gani ba kamar wannan urfin su ne ya nuna haka nan kenan urf kuma shi kuma a shari'a ana hikima da shi menene yake cewa cikin usulul qawaid al-fiqhiyya Salih السعدي يكي والعرف معمول به إذا ورد حكما من الشريع من الشرف الشريف لم يحد wato urf in ka a shari'a ka kana daukan urfin ka kai aiki da shi matukar ba wani abu ba ya zo na shari'a ya kore maka wannan da wani dalili in dalili ya zo daga cikin shari'ar musulunci cewa wannan abu bai dace ba to sai ka wasa shi amma urfin ka ne a al'ada ka ce cewa wannan abu a al'adance bai ba karo da shari'a to kana iya ka dauke shi ka ringa yin shi haka kuma al'adar ka wanda ya zama to bai dace ba a ce malamai ko ɗalibin ilimi yana yin wannan abin kaza kada ya zama to ka yi shi saboda daga cikin irin abu illa ta irin wannan abin kai ne kana siffanta da ɗalibin ilimi ya kaje kai wani abu da yawa ku musallai ne wannan zaka gani a to duk ɗaliban ilimin ba mun san su ba haka suke ka zo ka dora rarrafan go wani ya tashi ya ranka waje wata unguwa duka ca zai haka ne jami'i ne zai ga baki ne ba kowa ba yake insafi ba kowa ba yake adalci a cikin jama'a ya ce a wasu kaza wasu kaza a yana yana da kyau kan siffanta da wasu abubuwa wanda suka dace malam ya ce rabi'an na hudu ijtinabul akhlaq as-safila kenan ka gani abinda muka yi magana min al-fuhsh was-sabb wal-adha wal-ghilza wal-jaffa al-madmuma fil mantaqi wal-hay'a duka wannan abubuwa na zage-zage a same ka kana ɗalibin ilimi kana zage-zage ko kana malami kana zage-zage a same ka kana wasu abubuwa na cutar da mutane a same ka kana kuntata ma mutane kai hatta da hay'a ka same ka kana kamar yadda muka yi magana hay'a wadda bata dace ba kai ne ka garam ka garam ka garam ga kanin kana tafiya ko kuma nan wani ma magana can kana ihu can kana hito can kana mene kuma kana kiran kada da ban ilimi kenan wannan duka bai dace ba ya kamata mu gyara ga baki daya wa gairi zalika mimma yadhummu alaihi shar'an al-urfan musliman kuma da wasu abubuwa ma wanda a urfinka kai yanzu a urfin al'ada kama ka aka ganka kawo da nan kana ihu al'ada ma an san wannan kawai a cire yake an san a cire yake barantana a zaun a shari'a a shari'a ba a shari'a kenan wannan duka abubuwa ne wanda ya kamata malam ya kawo mana su wanda tsakanin malami da ɗaliban ilimi ga baki ɗaya su gyara na biyu malam ya ce min al'adabi al-mukhtassa bil mu'allim wato kuma daga cikin ladubba wanda suka dace shi malami ne wannan ya kaɗaita ya siffanta da su ya zamanto yana ƙoƙari akan kiyaye wannan na farko malami ya ce alhirsu ala nashril ilmi bi jami'i wasa'i wato malami ya zamanto ya yi matukar kokari akan yada wannan ilimin ta kowace irin hanya ilimi ne kake so ka yada kai malami kenan ka samu kowace hanya ka yada shi to wannan kenan na malamai ne kenan ya zamanto duk yanda da yawa zaka gani akwai malamai wanda iya kokari suna kokarin duk wata hanya da sai ma irin wannan zamanin nan yanzu hanyoyi na wasa'il na yada ilimi na yada ilimi sun zo mana alhabajak yanzu za a yi abu a nan yanzu abu ma ba wai za a yi ba ana yin shi ana sauraron shi duk duniya duk inda kake so ka dace ka saurara to da yawa malamai zaka gani akwai wanda suna kallon wannan janibin sai ka gani yanzu misali in kawo saman facebook za ka gani da yawa akwai malaman da karatun su an direkta ke kai tsaye ba wai wani shi malamin ko kuma su ɗalibai wanda suke wajen malamin a sun san menene fa'idar wannan abin shi yasa suke shi yasa suke da yawa akwai karatuttukan da mu muna jin daɗi in muna ganin shi an direct muna kallo kana bibiya an direct ka yi samun wata ran ka yi samun fursa ka yi samun me ake ce mishi power courage in ka yi karatu ka tsaya ka saurara ka nutsu lokacin ana yin shi kai tsaye ka ji ka kamar a majalisin ne lokacin da ake yin karatun kake yanzu lokacin da aka shiga nan corona aka shiga corona umuman duniya gaba ki da da yawa malamai karatu duka sun tsaya akwai da yawa ni na tunanin an shiga corona akwai karatun da daidai an mun fara shi na muwatta malik tare da wani malami shehu abdul muhsin al-abbad Allah ya kiyaye shi aka tsaye da karatu an tsaye da jama'a to ci gaba kai da shi an direct kawai in lokaci yayi kai zaka zo da salula ka da internet in ka kunna ka ga shi na an fara tija zaka ji an fara ka dauki littafin ka kamar a majalisi kake ka zamna tsaf ka zamna tsaf ka nutsu da karaya in ka ta inda kake bukata ta'aliki kai ta'aliki kana saurari to kenan wannan wasa'il ne suka zo kenan wanda ya kamata malamai da kuma su ma ɗaliban ilimin su yi ƙoƙarin itina'i da wannan wasa'ilin dan a nashara ilimi a kai ilimi inda bai ta yanzu idan kana bibiya hatta da mai ɗaukin baukai na wa'azi darul fikir ba ma darul fikir ba mu dawo kan maukayenmu na nan wanda muke aiki da shi muryar sunna idan kana bibiya cewa wanda suka yi bizitan zuwa ɗaukan karatun kake gani mutum nawa suka yi ko kuma akwai inda zaka gani akwai ka'ima da da zaka shiga can cikin sardara dan ka cika cikin sardara in ka gani daga ina ne mutane suke shiga suna dauko karatu mafi yawa wani lokaci da duba mafi yawa mutane daga amurka mutane suka yi yawa an nake mamaki wai ya ga amurka wai hausa ne ko kuma ingilishi suke to akwai mutane da yawa wanda su to kalli daga can wani jira yake kawai ku hauda ya shafai sauko saurara dauki darul fikir mawukai na malaman najeriya yau za a yi abu yanzu za a dora shi tafsirai irin na ramadan da aka yi zaka ga in ka shiga mutum sama da dubu goma sun sauke shi bawundacin wanda suka kalla kai tsaye wanda wai sun sai da suka hausa suka sauke suka yi tere shirin kenan wannan duka wasa'il ne wanda ya kamata a irin wannan zamanin a yi jina'i da su akan wajen nashara ilimi wajen isar ma da al'umma saboda kai wanda ka yi wasila kai wannan hanya ka isar to baka san ba irin ladan da Allah subhanahu wataala ta musu da Allah dalilin ka wani ya shiri ya shiri kuma da an yi hadiya Allah bika rajulun wahidun khairun laka min humrun na'am inji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dole ya zamanto malamai da ɗaliban ilimi duk da cewa wannan malam ya hassashe shi akan malamai amma hatta da ɗaliban ilimi dole su zamanto sun yi itina'i da wannan saboda ɗaliban nan ilimi yanzu yanzu misali mafi yawa malaman namu shekaru sun ja ba san ba su zo su yi danne dannan dannan nan to amma kai wanda kake matashi ɗalibin ilimi ka san yadda zaka kai ne kana da android ka san yadda zaka sa mega ka san yadda zaka kaza ko baka sani ba akwai wani wanda ka san ya sani zaka iya zuwa ya sanar da kai shi malamin ya zo ya wannan ya zamna yana karatu kai kana na shara shi duka abin bai cin ma lokaci Allah ya kama mana malam ya ce wa an yabzula liman طلبه بطلاقة وانشراح صدر مغتبطا بنعمة الله عليه بالعلم والنور وتيسير من يرث علمه عنه wato ya zamanto kuma shi malamin akan jami'i wasa'il da zai nashar wannan ilimin da wanda ya zo mishi neman ilimi ya tarbe shi ya zamanto ka ba shi ilimin wannan bi talaka ka zamanto kada ka rihe mishi wani abu ko kuma a kawai ka ba shi ilimin nan duka ka ba shi duk abin da kake wannan kada ya zamanto kana yin irin wasu malamai wanda ba su koya ma ɗaliban su karatu kada ya zamanto sun huce su a ba shi ba shi ba shi har ya zamanto ya san komi har ya san komi in ya huce ka ba tura shi ya je wani waje ya ƙara karatu yana wannan shine zai zamanto ba san ba dalilin kai wannan wanda ka koya mashi muka dawo kan fada annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dan alkhair ka sa'idi kai da ka sanar da shi duk abin da zai je yayi kai kana da wani lada da Allah subhanahu wataala zai baka nan ilimin wannan da ka koya mishi ya je yake shi ma duk wanda ya koya yanzu misali wannan ya koya ma wannan yana da ladan shi shi ya koya ma wannan duka duka in suka shi yana da lada shi yana da lada haka haka haka haka to kenan dole ya zamanto an yi badal in ilimi ga baki daya shine malam yace wal yahdhar kullal hadar min min kitman al ilm fi hali yuhtaju an-nasu ilayhi yuhtaju an-nasu fiha ila bayanihi aw yas'aluhu an mustarshidin wato mutum yayi matukar kokarin kiyayewa kiyayewa ko wace irin kiyayewa akan koye ilimi koye ilimi ka san abu gashi nan ana bukata na ilimi ka zo ka boye shi kawai a haka ka zo ka boye ilimi to ka yi ka yi matuƙar kiyayewa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min su ila an ilmin alimahu sun makatamahu uljima yau malkiyamati bil jamin min nari wato wanda ya san wani ilimi an tambaye shi wani ilimi wanda ya sani sannan ya zo ya ɓoye wannan ilimin to a ranar lahira ya zai da shi linzami linzami za a abka shi cikin wutar lijamin minan nar za a samu da a daddarbe shi a mashi linzami a jewa shi cikin wutar jahannam to wannan ba kasan ilimi ne ka sani a kai wannan ka duba wa kai Allah da ya kiyaye akwai kwamba amma dai akwai hala wadda misali akwai lokacin da ana iya boye ilimi wani lokaci wani lokaci
lokacin da lokacin da musiwa wace musiwa ta tawo
kama wace
kana tare da wani mubtadi wanda yani ko da ka hudu matakai na ilimi shi ba kokarin ya gane zai ba tawili zai ba sai tawili zai iya bada la'alla nan kana nan ko kuma wani ya zo ya tambaye ka wata tambaya ta izgiri ka san sare ga amsan nan kawai ka kyale shi ka ce Allah wa ala alhali ka sani kaga nan ka san tambaye da ya zo ma da izgiri ne ko kuma tambaye da ya zo ma na wani wannan ba dan ya sani bane ba dan ya wani ko wata tambaya ta gata nan dai sai a hankali eh to kenan irin wa'annan duka ba laifi bane ba irin shigen wani amma dai ilimi mutum ka san ana shi yasa malamin ya kawo ma yace mine yace fi halin yuhtaju nasu fi hali ila bayani ila bayani wato a halin da mutane suna buƙatar sanin wannan abin ka zama to ka kare kai ka wannan in shi kenan wannan shi ne malam yace na biyu asabur alal adal muta'allimi wato ya zama to kai malami kai hakuri akan cutarwa da ɗalibai zasu ringa maka ba an ce ba kuma ku ringa cutawa malamai wasu mu'amalatihim lahu da kuma irin mummunan mu'amala da ɗalibai da su da akwai wasu ɗaliban wanda zaka gani he malamin ya yi haƙuri sai ya yi haƙuri irin wasu tambayoyin hata da tambayoyi ma wani in yama tambaye sai ka gani ko kuma ka mishi irin tawalan in yayi tambaya ce to tambaya ta gaba shikenan ko kuma wasu tambayoyin zaka ga ta ko kuma wasu wani ya ma mu'amala wanda mu'amala sai a hankali wasu daga cikin ɗalibai kenan dai irin wannan duka dole sai ya zamanto dole sai ya zamanto mutum ya mutum ya zamanto yayi yayi hakuri akan wannan mu'amala liyanalu bidhalika ajra as-sabirin wato dan ya samu sakamakon da ake ba masu haƙuri wa ya odu kuma ala sabar wa ihtimalar adha min nas sannan ya zamanto ya ya haƙurin dai wannan akan me ake ce akan cutarwa ta mutane da kuma su ɗaliban da su ringa cutar da mutum kenan dole malami sai ya yi haƙuri akan akan su mu'amala da dalibai suke mishi kuma ba an ce bare dalibai su ringa ma malamai wannan sai malam yace lakin ma mulahazatihim bi tawjihi idan sun yi wannan shi malamin ya zamanto yayi musu mulahaza cewa haka bai dace ba kaza da kaza da kaza wa tawjihi wa tawjihi wal irshad wa tanbihi bi hikma ala ma asau bihi wato ka musu tambihi ka ce musu a'a wannan abun ba bai dace ba da hikima ka sanar da su cewa ya kamata ai kaza ai kaza ali Allah ta zai a haibata ku dan kai zamanto haiban malamin ta zamanto ta zamanto ta bace a wajen wasu wani yana jin haiban malami to ya zamanto wannan ya zo ya mishi wani wawanci ko kuma wani abu wanda bai dace ba malamin bai zo bai sanar da shi kenan ya zamanto hatta da wancan mai ganin haiban malam mai ganin malam da mutunci ya fara ganin shi ba kima kenan wannan shi kenan malamin ya sanar da su fayyadiya mashhuda ta'limi saboda idan ya zamanto haiban kiman malam dawa ne wannan duk kokarin da yake ya zo yana karantar da ku zai zamanto babu annafa babu amfani kawai dauka ne kuke haka a rashin manfu an wuce kawai da ya zo yayi wannan in shi wuce amma lokacin da yake da haiba yake da kima in yayi magana kowa ya zo ka annahum ala ru'usin tuyur kai ka ce a saman kawunan su akwai tsuntsaye tsuntsa kowa ya kimmina sauraron karatu dole ya zamanto yana da haiba da kuma ya zamanto an ɗauki karatu a wajen shi malam ya ce na uku an yamtala amama an yamtula amama talaba bima yanbaghi an yakuna alayhi min dinin wa khuluqin fa innal muallim akbar quwwatin litalamizihi aw litalmizihi wa huwa mir'atu allati yan'akisu alaiha dinu al muallim wa akhlaquhu wato shi malami ya zamanto kuma hatta da gaban ɗaliban ya zamanto ya siffantu da abubuwa wanda na addini da halaye na kirki saboda shi malami kuduwa ne a wajen ɗaliban shi abinda malami ya yi ɗalibai ɗauka suke kawai haka ne kawai wanda yake mukalladi in ya zo wanda yake takalidi in ya zo caji a wannan na ga malam wane yana yi sai gani saboda shi duk wanda malamin ka ne zai zama to kuduwa ne a gare ka kenan dole kai malami ya zama to ka kakkare wasu abubuwa ka zama to kullum kana cikin haiba kana cikin wasu abubuwa ko da akwai abubuwan da adi kana iya ka yi su amma ya zama to kada ka yi su saboda ka kare haiba saboda kai kuduwa ne na addini kuduwa ne na addini kenan saka akwai dalibai kuma wanda zaka gani kai su kan malam duk abin da malam yayi na abin da a zo a gani kawai zaka ga suna bi suna bi suna bi suna bi da wanda kuma mazan jiya saba annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani irin yanda suke da annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wata bishiya ibn umar ne annabi umar zai taya maka ya tsaya a karkashin wani wannan annabi zai taya maka ya tsaya a karkashin wata bishiya wato ibn umar duk lokacin da zai je maka in yazo ya tsaya wani sahabi annabi zai wuce ya kewaye menene ya wuce shi ma da yazo ya kewaye to irin kudu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kuduwa ne a wajen su to haka dalibai da malamai dalibai suna kallon malami akan koduwa dole malami kenan ya kiyaye wasu abubuwa kai ya ringa yin wasu abubuwa mun na malam yace abu na biyu wanda malami ya tasu bihi yace an yasluka aqrabu turki fi isali ilmin ila talamizihi wa man ma yuhawwilu dun dhalika fayatani bi bayan al-ibarati wa idah ad-dalalati wa ghars al-mahabbati fi qulubihim liyatamakkana min qiyadatihim wa idha wa id wa isra'ihim li kalamihi wastija wastija batihim a ganin litaujihi wato shi malami kuma abu na hudu malam yace ya zamanto yana bin wata hanya hanya mafi kusa wajen ya sanar da su ilimi idan ka san mustawan ɗalibanka na gabanka kenan ka san hanya mafi kusa wadda zaka dinga sanar da su wannan ilimin yadda zai tafi wato yadda zai shiga kai tsaye kan kwallo su kada ya zamanto ka zo kai kana bin su hanya wadda sai a hankali wadda sai su kasa gane me ake ni a'a ba su kaɗan kaɗan ko daidai kwallo su yadda za su fahimta ya zamanto kada ka rinka sa musu wani guromo in larabci ne ko kuma hatta da hausa ka rinka sa musu guromo in ba su gane a guromo na hausa kenan ya zamanto kana in ka ka guromo ka ƙara fasarta musu ka ƙara fasarta musu har mutum ya gane daidai kenan shine ya zamanto ka wannan sannan kuma ka wagar su mahabbata fi qulubihim wato ka sanya musu ka shuka musu ƙauna ta wannan ilimin da kuma ta abin da ya shayi addini ga baki daya a cikin zukatansu kada ya zamanto suna da su'ul mu'amala ko kuma wani abu makamancin haka kenan wannan duka yana daga cikin abin da ya dace malami ya yi wanda malam ya zano mana guda hudu shi sai ya ce faminal adabin muhtassa bil muta'allim shi kuma abin da ya shahi shi mai neman ilimi na farko malam ya ce bazrul juhri fi idrakil ilm wato ka bi- ka zuba dukkan wani kokarin ka akan neman ilimi kada ya zama to kai kasala akan neman ilimi shine yace fa innal ilma la yanalu bil wahdal jism wato shi ilimi ho wanda yake neman ilimi bai ya zama to wa ka same shi bi rahatil jism ka zama to kawai kai hutu kake so تمنيت أن تمسي فقيها منازرا بغير أناني بغير أناني والجنون فنون ما لا ينتكي هو كنك كينا كوي كان سي إلمي kuma ka zama to bi gairi ana kawai kai su kake kana hutu ko ka zo masallaci ka ji shingide ka ce kana son ilimi kana barci haba wani jununu ko nunu kai kowa bakin haukan kenan da kenan dole ya zamanto mutum ya yi bazal juhud ka zamanto matukar kokarin ka ka zuba shi akan neman ilimi saboda dole sai da hakuri akan neman ilimi sai da hakuri malam yace jami'u turukul al-musala ila al-ilm wato fa yasluk jami'a turkul musalati ila ilmi wato shi dalibi ya zamanto ya bi kowace irin hanya duka hanyoyin neman ilimi ya bi su fil hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma duk wanda ya bi wata hanya wanda yake neman ilimi Allah ya ce annabi yace sahalallahu lahu bihi tariqan ilal janna wato Allah zai yassare mishi hanya zuwa aljanna rawahu muslim nabi ma ya ce albada'u bil ahammi fal ahammi fi ma fi ma yuhtaju ilayhi min al ilmi fi umur dinihi wa dunyahu fa inna dhalika min al hikma wa man yu'ta al hikma faqad utiya khayran kathira wa ma yadhakkaru ila ulil albab wato albada'u bil ahammi fal aham fi ma yuhtaju ilayhi kada zamanto ka fara daga wanda ya yi mahimmanci akan abin da ake bukata wanda ya yi mahimmanci kada ya zamanto kai ɗalibin ilimi ne ya zamanto kana neman ilimi na addinin shari'a tun warko ka zo shari'a kake nema ya kaje ka samu arut misali ilimin arut duka mun san ilimin arut ilimin da zakar sabke kafiya da wani mine kai ko kana neman ka san addinin ka kaga wannan ai ba shi bane al'ahamu fal'aham abin da ya dace ko kuma adab ga baki ɗaya zo kai kana neman ka gane shari'a kawai ka shiga adab kana karanta su imru ilkais irin su waye to kaga wannan ba shi bane al'aham ba shi bane horko abin da yake horko ka dawo da ƙasa ka nemi irin su ahlari ka sani irin su qawaidi ka sani arba'una hadisi ka sani umdatul ahkam wannan kanana kanana in bangaren hadisi zaka fara misali ka dauko daga tun daga arba'una hadisi umdatul ahkam bulughul maram haka kaje ita ita ita har ya bisa amma ka dauko kuma yana daga cikin hatsa'inmu ka gani mutum kai tsaye daga nan ya fada can a'a kwana daga kasa kwana daga kaza a bulugul zaka ga mutum ya shekara a bulugul maram in ka tambaye shi inna wala amalu bin niyyat ma bai halarce ba to kaga wannan bai dace ba arba'una hadisi ya kamata ya zama to shine farko a irin wannan tushe bangaren hadisi da ka dauka misali kenan wannan yana daga cikin abin da daga na hikima ne ya zamanto ka zamanto kana fara daga abin da ya dace kafin wani shine malam ya ce wa man yutan hikma faqad utiya khairan kathira na uku malam ya ce at-tawadu fi talab al-ilm بحيث لا يستكبر عن تحصيل الفائدة من أي شخص كان فإن التواضع للعلم رفعة فإن التواضع للعلم رفعة والذل في طلبه عز malam ya ce wa kan min shakhsin aqallu minka fi ilmi min haythu al-jumla wa indahu ilmun fil mas'alati laysa indaka minha ilm wato malam ya ce tawadu ya zama to kana kaskanta kai akan neman ilimi wato kada kai girman kai akan dukkan wata fa'ida zaka samu a wajen wani ko wane ne inda yana da ilimi zaka samu wata fa'ida kada kai girman kai ka je ka nema a wajen shi saboda tawadu daukaka ne idan kai kaskanta kanka saboda ilimi sai ka samu daukaka kamar yadda muka ce hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawada lillahi rafa'ahu wanda ya tawadi saboda Allah Allah zai dauka shi sannan kuma wadhullu fi talabihi izzu wato kaskanci ka zamanto ka kaskanta akan neman ilimi wannan daukaka ce izza ce malam yace wa kam min shakhsin aqallu minka fil ilmi da yego nawa daga cikin mutane ya zamanto ya yi ka aqallu minka fil ilmi ka yi shi ilimi min haisul jumla idan ka duba ka yi shi ilimi kwata-kwata ma ba a gama ka da shi akan neman ilimi akan ilimi wa inda hu ilmun fil mas'alati laysa indaka min ilm wato yana da ilimi akan wata mas'ala ya zo ciccira ma ita ya santa wanda kai wanda ka kwashe ilimin gashi nan baka da ita kenan dole ilimi sai an yi tawazu sai ka kaskanta kai sai ka zama to babu girman kai malam yace na hudu tawqirul muallim wa ihtimalihi bima wa ihtiramihi bima yaliqu bihi fa innal muallima an-nasih bi manzilati al-ab yughzi an-nafs wal qalb bil ilm wal iman fa min haqqihi an yuqiruhu al-muta'allim wa yahtarimuhu bima yaliqu min ghairi ghuluwin wala taqsirin wa yas'aluhu سؤال المستلهم المسترشد لا سؤال المتحدي أو المستكبر ما لنجي توقير المعلم واحترامه يا زمن تو جرم ومعلم جرم ومعلم كرنك جرم ومعلمي ya zamanto kada ya zamanto malami ka kaskanta shi da yawa kuma akwai cikin zaka gani dalibai da yawa zaka gani malami ne gashi na an dauke shi ba komai ba eh yazo kaza da kaza lasiya ma dai ina nuni a bangaren abin da ya shahi wanda suke nasabta kansa kansa kan ahli sunna saka ga mutum yana kiran kanshi ahli sunna kaza da kaza amma an ka duba shi a bangaren ihtiramin malami babu malami ne yazo ya magana ka kewaya ka ce kaza kaza ko kuma ya zo kai banza da shi ko kuma wani abu ne wanda bai dace ba dole mutum ba ya samu ba ilimi bai yiwuwa shi yasa malam ya ce fa innal alim annasu bi manzilatil ab kamar uba ne saboda shi malami yana baka abinci na rai ne da zuciyarka da ilimi da imani wanda da shi ne kuma wannan shi ne zai zamanto ka samu muwasala kenan wannan dole ya zamanto mutum ya zamanto ana girman malami saboda haƙƙi ne na malami ka girmama shi ka wannan ilmin shi amma kada ya zamanto ka ka yi guluwi kuma ka zurfafa ya zamanto irin ka zurfafa irin wasu wanda suka zurfafa kuma dan ka duba wasu bangare zaka gani sun zurfafa akan malamai har su kai suna ma malamai hakkin da Allah subhanahu wataala ne ya dace amma ko annabi sallallahu alaihi wasallam kaga suna ma malamai to su kuma bangaren guda ya zamanto su basu girmama malaman su wannan kwaga kwata-kwata shi da malamin da yawa zaka ga wani daga fara neman ilimin shi a shi gani yake wa yanzu shi da malamin ma ya su goga ya su goga a zo masala malamin ya yi fatawa ya ce kan kaza non ba daidai ba ne hadisin annaba haka ya ce kaza da shi shi wanda ya wani to ba haka da malike nan dole ya ga girma malam malami tana yi wa yana iya yin hata ya kuskure in kana iya sanar mishi san kaza da hikima ka sanar in kuma baka iya ba kenan ka samu hanyar da za a isar mishi amma ba dole ba ka zo ba babu abin da babu abin da yake wanda zaka rasa ma mutane wai su ne sai kan bangaren addini yanzu wanda mutum dan tasha ne zaka gani ba a shi da makaranta hanyar ma bai san ta ba a zo bangaren addini malami malami ya zo ya magana akan abu ka gani wai shi gashi nan yana cewa kaza kaza wannan malamin kaza da kaza wannan malamin ya kaza da kaza kai kuma a wasu to ko tsakankanin su malaman tafahum za a sa malam yayi kaza yayi fatawa kan kaza eh la'alla kuskure malam yayi ko kuma la'alla baka san ba a ina yayi fatawa sai ya zo yi fatawa a nan ya ce kaza kaza bai dace ba haramun ne amma a can ya je ya ce a ya dace a yi sai kaga an dauko ana gama a nan ya ce ya warware kaza da kaza kaza kai ko kusan ba su waye suka tambaye shi kan kaza su waye suka tambaye shi kan kaza ko kuma su waye yanzu misali wani malami aka tambaye shi kan wani malami irin mu koma kan ilmul hadith ya ce wani ban san shi ba sai kuma aka tambaye shi a can kan wani malami kaza ya ce a wani malami ne kaza da kaza ya kamata a dauki ilimi a wajen sai wani to ya ne can ya ce bai san shi ƙarya zaka ce malam yayi ko kuma mene ko kuma ya to wancan wanda ya tambaye shi kawai ya mishi tambaya ce ta izgili ba wani dan ya amfana ba kenan akwai inda ya kamata amsar da zaka fara hata akan mas'ala ta addini akwai inda abu yana zamantowa ya zamanto ya fita daga halal akan saboda wasu abubuwa wanda suka kawo suke dabtan shi kenan dole malami in yayi abu a ringa tauqirin malami a ringa girmama malamai shine mutum ilimin shi zai yi albarka malam yace wal yatahammal min muallimihi kad yahsul bi jafa'in wa gilza wa intiharin li annahu rubbama yakunu muta'aththiran bi asbab أسباب خارجة فلا يتحمل من المتعلم ما يتحمل منه في حال الصفا والسكون واتو يزمنتو شي مالمي يزمنتو وليتحمل من معلمه ما قد يحصل من جفا وغلظة وانتحار kai mai neman ilimi ya zamanto ka yi haƙuri saboda la'alla wata ranka ga malamin ka ya ɗan kyare ka haka ko kuma ya maka wani abu ya ma ciwo a'a ka yi haƙuri saboda haka ne dole a neman ilimi sai an samu wannan kenan ka yi haƙuri akan wannan duka abubuwan da malami zai ma saboda a gaba kai ne zaka ji daɗi matakar ka yi haƙuri akan wannan na biyar malam ya ce alhirsu alal muzakara wato kwaɗaitarwa akan muzakarar ilimi kada ya zamanto an yi karatu kawai shi kenan wannan da muke yi ba karatu bane muke wannan karantarwa ce muke in ka je gida ka ɗauko littafin ka ka buɗe a lokacin ne kake karatu kake tunanarwa abin da aka wadi a cikin littafi kake da yawa daga cikin mu bin karatu muna zauwa makaranta amma bin karatu da yawa yanzu zaka gani an je makaranta ka je ka ɗauki karatu gashi nan karihe kai da wannan littafin sayar da za a koma wannan in sati sati ne ake sayar sati ya kewayo za ka ɗauko littafin kuma ka je ka ci gaba ka ce kana ne kana saurare ne kana saurare ne ka ce kana karatu yau aina kai karatu kai kama kanka adalci ka ce ka yi karatu tsakani da Allah kama kanka adalci kawai in ka ka bude littafi sai a wajen malam kawai ka bude ya karanta maka baka dawo ba gida ka yi muraja ka karanta yau a yaushe ne ka gani abin da baka gane ba ka dawo ka ce malam can kayi kaza baka gane ba ko kuma nan na saurari audio malam a cikin karatu kayi kuskure ka ce kaza ne wajen ka ce kaza kenan shi ma ya gyara kai shi ma to kai kawai da kai karatu kare sai sati ka dawo kare sai sati ka ce a mun sarke bulugul maram an karanta bulugul maram da kai dai kenan almuzakara wa dabt da kiyayewa wa hifz ma ta'allamahu fi sadrihi aw kitabi wato da kai abinda ka sani abinda ka sani ya zaman to ka harzace shi amma har da kai dabtul qalb dabtul sadr aw dabtul kitaba wanda mun gani su tun harkon littafi kenan ya zaman to wannan fa insan fa indal insana urdatul linnisyani fa idza lam yahris ala dhalika nasiya ma ta'allamahu wa da'a minhu wa qad kayfa wato malam ya ce mutum saboda mutum ya zamanto mantuwa gare shi idan ya zamanto abin da ka hardace ba ka kiyaye shi ba ba ka hardace shi ba to za a samu wata rana ka manta yanzu kai ne ka zo an sauke littafin wannan da kai kai tun da aka fara wannan littafin da kai ba mu rasha shi kuma yanzu an zo an ce maka kaza to ya zaka ka tana shi kuma ka ce ka sauke shi to Allah da ya yarda da mu tayyib wa qad qila an hadi aw aikace al ilmu saydun wal kitabu tuqayyidu qayyid suyudaka bil hibal al wasiqa fa min al hamaqati an tasida gazalatin wa an tasida gazalatin wa tafukkaha aw tatrukaha bayna al khalaiqi talaka talika wato al ilmu saydun wato shi ilimi sayd ne eh warauta warauta ne ilimi wal kitabu tuqayyidu kitaba rubutawa kwa ilimin ɗaure wannan warautacce da kai ƙayyar su yi daga malam ya ce bil ibali ruwa saka to ka ɗarmi ka farautar da kai da igiyoyi wanda suke kamammu wato masu ƙarfi faminal hamaka ya ce yana daga cikin wawanci sakarci dabbanci an tafsi da gazalata ka je ka yi farautar gazala barewa wata fukuha bainar halayyar talika wata turkuha a nan ruwa wata turkuha sannan ka yi farautar ta fa'ada ka gaba rewa kuma ka zo ka sike ta cikin jama'a haka ka san yadda ka sake wannan yana daga cikin karshen wannan ne kenan haka ilimi kenan haka ilimi kenan nan me malam yake so mu gane al ilmu sayyidun to ilimin da ka samu wannan farauta ce kake na yi farauta na nemo ilimi na je makaranta ina daukan karatu wannan farauta ce nake ta neman ilimi kenan menene zai zamanto na tare wannan ilimin nawa shine kitaba ya zamanto ina muraja'a ina muzakara ina rubutawa fa'ida in ta zo in rubuta nan an zo an ce kaza ban gane ba na rubuta kenan wannan shine malam yake so ya nuna maka ya kama wannan misalin yake cewa ka yi rusu da kabil hibalil wa taqa fa min al hamakati tasi daga zalatan ila akhirih malam yace wal yatabaz wal ya wal ya'tani bi hifz kitab bi hifz كتبه من ضياء وصيانة من الآفات فإنها ذخره في حياته ومرجعه عند حاجته yace ya zamanto kayi matukar kokari akan kiyaye wannan rubutun da kai ko kuma wannan littafin ka ka kiyaye su ka tsarkace su ya zamanto inda kake ajiye su ma kada ka ajiye su inda bera zai guyuguye maka ko kuma wani abu makamancin haka saboda wannan wani zuhur ne wani kanzu ne wani abu ne wanda zakka bukace shi a cikin rayuwarka mai girma a cikin rayuwarka saboda zakka koma yanzu misali kun an yi karatun na an sarke wata rana ka zo ka tana kaza eh wallahi cikin karatu na musulah na sare usaimin na rubuta kaza kai sai zai zo maka in kai shi ka dauko kai ka duba ka ga gashin yana nan ka dauka kai muraja kenan dole mutum littafin ka kurasa ka ka kiyaye ta kare matuƙar kokari akan wannan saboda haja ta bukata ka koma kan kan shi ka dauka malam yace wa ila huna intaha bismu sani min kitabi mustalahul hadisi yace zuwa nan ne kismu sani na mustalahul hadisi ya kare wa yahtawi ala muqarrar sanata thaniya wa athaniya athanawiyya fi ma'had al-ilmiya sannan wannan littafin kamar yadda muka ce malam yayi shi ne saboda yan sanawiyya gashi na akan ma'had al-ilmiya wa fi tammal kitabu ala yadi mu'allifihi da haka ne wannan littafin ya kare akan hannun wanda ya buga shi shine Muhammad bin Salih al-Usaimin Muhammad dan Salih dan Usaimin fi yawm al-khamis a ranar khamis al-muwafiq lis-sadis 10 min shahr Rabiul awwal sanata 1396 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كنا مالا يتي وانا لله على النيقاري kuma mu ma nan muka zo karshen wannan darasi kenan insha Allah da fatan an rana alhamis kuma malam shi ma alhamis ya yi da shigo to Allah subhanahu wataala ya zata da mu Allah subhanahu wataala ya sa abin da muka dauka na cikin wannan littafin na amfani ya amfana mu kuma kuskure Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyara shi kuma ya shahe shi daga cikin zukatan mu insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wataala kuma ya ba mu ikon muwasala akan karatuttukan nan ya ba mu kuma ladan ladan da ke cikin shi kuma ya sa duka ayyukan da muke yi muna yin shi don shi ya karba mana shi kuma da baki daya insha Allah kenan sai zuwa damun so idan lokaci ya yi kenan muhara akan littafin masu baikoniya kamar yadda aka ce amma dai ala kulli hal dai bayan an yi da zaman shawara kenan abu ne in sati sama na sama za a fara kenan sai a fara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in